السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى من كتاب الإيمان تكملة لحديث الإسلام والإيمان حديث جبريل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أليس كذلك؟ قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin mutane ya bayyana fa'atahu rajulun sai wani mutum ya zo na kira rajulun faƙala sai ya ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama mal imani menene imani wannan bai ci ya muhammad ba ya ce ya rasulallah dama in ka ce ya rasulullah ba abu ne mai ban mamaki ba abinda ake fada kenan ya rasulullah ko ya nabi Allah amma ka shigo cikin majalisa ce ya muhammad to balarabe kauye ne ke ko wanda ba a san shi ba يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ده حدوى ده شيء كيدا ده أبن كي كرشي ذاك جيك حدو ده الله تمي أمفاني إنا معنى شوى ذاك حدو ده الله mana duk abin da ka aikata duniya za ka je ka same shi wajen Allah in khairan fa khairun wa in Allah ya yi wa tu'mina bil ba'si al akhir kai imani da cewa za a sake ta da kai ranar tashin alkiyama duk rayuwar da aka yi kowa zai zo ya mutu ba wanda ba zai mutu ba kowa zai zo ya mutu saboda Allah madaukakin sarki ce wani fika fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna qala ya rasulullah man islam yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene musulunci qala anta abudallaha ka bautata ma Allah madaukakin sarki wala tushrika bihi shay'a kada kai shirka da shi ko da kwatankwacin jankiya shine saboda shirka in ta shiga cikin aiki ta lalata aiki an fahimta wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wala tushrika bihi shay'a wa tuqima as-salata al-maktuba ka da sallah wacce aka farar aka wajabta maka mana asbah azhar la'asar magriba isha kenan wa tu'addi az-zakata al-mafruḍa ka bada zakka da aka farlanta maka ma'ana zakkan kuɗi da duka da dabbobi da amfanin gona waɗanda suke farillai wa tasumu ramadana kai azumin watan ramadana qala ya rasulullah sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man ihsanu menene ihsani qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin shi aisha na ganin ka qala ya rasulullah mata sa'a da ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe za a tashi alkiyama as-sa'a al-muradu bis-sa'a wa al-qiyama qala man mas'ul anha bi a'lama min as-sa'ili ai wanda aka tambayan bai fi wanda ya tambaya mu sani ba ai walakin sai dai abinda ke akwai sa uhaddithuka an ashratiha ba zai maka bayani ga ran da za a tashi alkiyama ba yana cikin abubuwan da Allah kadai ke banda da sani ko amma zai maka bayanin alamomin tashin alkiyama ban san ranar tashin alkiyama ba sai dai alamomin tashin alkiyama na sai me bambanci tsakanin ranar tashin alkiyama da alamomin tashin alkiyama akwai ko babu akwai daban-daban ne ko eh ainihin ranar tashin alkiyama ba wanda ya san ranar za a tashi alkiyama sai wanda zai tashe ta shine ya sani ya bar ma kansa ilimi amma ya bayyana musu ala in kaga kaza kaza kaza kaza na faruwa to alamomi ne na cewa tashin alkiyama ya kusa kenan alamomi ne na cewa tashin alkiyama ya kusa kenan idza waladatil amatu rabbataha fadhalika min ashratiha ai bayani wannan ce ko yace cikin alamomin kenan al'amatu talidu rabbataha baiwa ku yanga ta aifi uwar gidiyarta ko uban gidanta ita baiwa ce mai gidanta shi ɗa ne sai ya sadu da ita sai ta haifar masa ta haifar masa da ko ɗa da ke baiwa ce amma ɗanki ko ƴarki ɗaya ne to ita ma ta zama ummul walad kenan ko fa zalika min ashratiha wa idza tatawala ru'aqul ghanami fil bunyani fa zalika min ashratiha in ka ga waɗanda suke da talakawa ne ba kowa kowa ba ne suka zo al'amari zai canza dukiya duniya ta zo hannunsu suna tsere suna gasar gine-gine ya ce yana cikin alamomin tashin alkiyama fi hamsin a yi cikin abubuwa guda biyar mana tashin alkiyama ɗaya ne na cikin abubuwa guda biyar da ba wanda ya san su sai Allah la ya alamuhunna illallah فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة تبس الله مدوكي سركي شي كأين يسر رانا تاشي على القيامة وينزل الغيث شيكي سوك الدروا كواكو نزي سوك الدروا ويعلم ما في الأرحام شي كأين يسر أبند محيفر محيفر ما تكي أو كدش ba sai ka ce to ai yanzu za a dau kamera za a dau hoto a ga me yake ciki ba shine ma fil arham aka ce ba man fil arham ba me wanda ke ciki ce ai mace ce ko namiji ne ce ma fil arham abin da ke ciki namiji ne ko mace ne fari ne baki ne malami ne jahili ne mai arziki ne matsayaci ne shekara nawa zai yi abubuwa da yawa suna tare da wannan abubuwa Allah kadai shi ya san wannan wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan ba wanda ya san me zai faru masa gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wanda ya san ina zai mutu sai dai ya san zai mutu amma bai sani ba ina zai mutu a kasarsa ta haihuwa sai ya yi tafiya a menene da menene a cikin ruwa zai mutu a cikin jirgi ne a cikin mota ne bai san yadda za a yi ba inna allaha tabbas allah madaukin sarki عليم خبير قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام ابن صالح أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب كاكا والسندي سند مسلسل بأهل البيت كده قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب إيمان شيني كسني دزوج يركا وقول باللسان كفتا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل بالأركان kuma ka yi aiki da gabobinka mai ayyuka mai zaka da gabobinka ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi hajji wannan duk ayyuka ne da ake da gabobi da duk wasu abin da ba a faɗa ba to wannan magana na nuna cewa imani sai ka kudurce a zuciyarka wannan ba zai wadatar ka san mu ce kai mu'mini sai ka fada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to sai a tabbatar da ka ya shi imani kina to sauran kuma arkanul imani rukunin imani shine lazim imani kina kai sallah kai haji kai zakka kai menene da menene قال أبو الصلب abu salci ya ce laukuri a hazal isnadu ala majnunin labara'a wai wannan sanadin da ya zo da surar da ke ahalar bait da an karanta ma mahaukaci sai ya samu lafiya tare da cewa hadisin maudu'i ne da'ifi ne amma sanadin ke saboda wannan abu salci ne amma abinda hadisi ya kusa daidai ne amma sanadin da'ifi ne maudu'i قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ma yuhibbu li nafsi mutum ba zai samu cikakken imani ba sai ya so ma dan uwansa ko makocinsa duk wani alkhairi da kake so ma kanka kai fatan sa ma dan uwanka ko ko makocinka to shine zaka samu cikakken imani yana da sauki eh akwai wuya ko domin an tarbiyyantar da mutane ya fi komai sauki zo mu raba dukiyata ka dauki rabi na dauki rabi kalli mata ta guda biyu ko uku hudu wacce ka fi so to in ya dace ita na fi so ne ba kofa sai na yarce na kyale ba ya yi ko bai yi ba ai ko ba ai ba to tarbiyya ce in aka yi mutane ta aka yi mutum tarbiyya zai iya zama wa komai in kuma aka lalata masa tarbiyya zai lalace wa komai lalace to abin da aka rasa kenan tarbiyya ne eh tarbiyya din ita aka rasa amma za a yi lakcoci za a yi rubutu za a yi karatu za a yi komai da komai amma ainihin tarbiyya ya ake tafiyar da ita mai cece tarbiyyar ma ya ake tafiyar da ita yaya za a yi abu tasiri cikin mutane ma ba a wannan hanya kuma sai wanda Allah ya gada ma ya tuye nuna an fahimta saboda sun je yaki ba mutum yana kwanci yana jiran zai mutu wannan na kwace na jira zai mutu wannan na aka kawo ruwa aka ce ka shaka rayu ce ba dan uwana ya fi ni bukata aka ji aka ce gashi ka sha ruwa ka tsira da ranka ya ce a'a ba dan uwana ya fi bukata shi ma yana cikin wannan hali banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin tarbiyya ke mutu irin mutu ya mutu ya karbe sha ruwa mai yawa ya tashi an ba shi mana saboda ya sha magani kenan sai ta wannan dan uwana gashi ma yana nishi ya fi ni bukata aka ya ce gashi ka sha ruwa ka tashi ce ai wannan can ya fi ni bukata haka ake kewayo da da wannan hali da ake ciki na tsirar da rayuwa da wanda ya ce dukiya ta zan raba rabi ba ka rabi da wanda zai ce kalli mata ta wace kamso da suke ta ta idda ta gama ka aure ta wanne ne ya fi tsarin wanne ne ya fi wahala a'a wannan ba jawabi ba ne duk suna da amma aka ce wanne ne ya fi in ka ji an ce da kaza da kaza da wanne ne ya fi mana duk suna da abin da ke eh a wajen ka fahimtar da a fahimtar saboda duk fitinar mace in kuka rabu ba wani zai aure ta ba eh me ke kawo aure rayuwa na ka rasa rayuwar fa a wajen ka kana ganin wanda ya sadaukar da matarsa ya sake ta wannan wansa ya aure ta ya fi nuna jarumta ko wani ko sai ce ai wanda ya raba dukiyarsa biyu ya bayar ya fi nuna jarumta wani ko sai ce ai gashi kiris ya mutu in ya sha ruwa zai tashi ya ce a bawa da ya sha shi ya tashi ne mutu eh eh to tarbiyya kenan ya ka tarbiyyantar da dan adam sai yayi abin da zai ba ma kowa mamaki to amma iyaye ake tarbiyyar ya za a yi shi ne matsala kowa sai da ya kai ruwa ya kai mishi wuya tukun ya fahimci kaza kuskure ne kaza kuskure ne kuma ya riga ya za masa jiki kuma duk wanda zai gani shi ma haka yake ai sai an samu wani yana gaba shi ne za a koye shi za a bi shi to amma duk wanda za ka koya za ka koyi da shi shi ma ya fi kama rikicewa ya fi kama rikicewa ba mu manta hadisin je kenan Allah ba ya zare ilimin zukatan mutane ba in gan ba ka zama malami shi kenan ya Allah ki zarewa wani ya mutu wani ya zo ya gaje shi ba shi da ilimi ana masa kallon mai ilimi din shi kenan sai zo ya gaji kujerar ko rawanin sai abin da ya faɗa shi kuma ya fi kowa sanin kansa shi wane ne ba yadda zai yi tasiri cikin mutane an fahimta قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا ينكب زي تبسام إيماني با حتى أكون أحب إليه har sai na zamo na fi soyuwa zuwa gare shi akan min waladihi da ɗansa wa walidihi da ubansa wannasi ajma'i ma'ana in ka ga ka fi son ɗanka ko mahaifinka ko sauran jama'ar kungiyarka ko siyasarka ka fi son su da manzo Allah to babu imani ka koma ka je a nemi ruwan zanza a wake wannan zuciya eh a sa masa tasbihi da tahlili da salatin annabi sai ga zuciyar ta samu sauki eh da ta faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar bai ce yace har ka fi son manzo Allah da kanka dan danka da iyayenka da menene da menene suna da sauki kanka yace ya ya Umar sai ce ya manzan Allah na fi son ka da komai sai zuciyata wannan ran wannan ran sai ce hatta al'ana ya umar har yanzu baka samu imani ba je ka sake tunani je ka sake shiri je ka sake bincike ya je tunani ya auna ya je ya dawo ya girgiza ka ya bincike ya waiga ya tuna ya yi ya yi karatun tanatsu ba haka bane ba sannan sai zai ce ya rasulallahi la'anta a habbu ilayya hatta min nafsin lati bai na jirbayya ya ce al'ana ya umar ya ce yanzu ka samu imani sai ka fifita manzon Allah kan kowa kan ƴaƴanka kan iyayenka kan shugabanninka kan sarakunanka kan shugaban kan menene da menene kan kasuwancinka kan matarka kan mijinki har ka fifita baka so manzo Allah fiye da yadda kake son kanka ba shine fadaina bil arwahi law kana yuftada wai da zai yi a fanshe shi ba da sai fanshe shi da dukkan rawukan mu ina mana na fanshe shi da raina da ya mutu garani na mutu da wani abu ya same shi garani ya same ni ba haka sai na abubakar yayi ba kamar ya zautu ba da za a yi hijira ya ake yana da sai zai shiga gaban manzo Allah yana tafiya sai dawo bayan manzo Allah ana tafiya sai dawo ya ce lafiya yayi ne suka ce mutum ya zauku ka shiga da ya ce wallahi ya manzo Allah muna tafiya sai da yi tunanin kamar za su zo muna ta gaba sai in shiga in sun zo su kashe mu ina in sai da barkan baya kuma ina tafiya sai in sun bullo ta baya fa sai da sake zagoyar to haka suke tsaye har aka yi ma'ana ya fifita manzo Allah da da suka shiga rami suka shiga buya me ya dauke ya tare rami ko da kunama ko mace ko menene ya cije shiga ya fi masa ya cije manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zama siddiq eh فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من أري إيه. wa'annan duk ba mu tambaya wannan kitabul imani duk munasabatul hadis bil bab wadih wadiha alaysa kadhalik mahallu shahid da munasaba da muqarana da hadisin da babin ai fili ne ko shi an tattauna komai fili yake ko ala haddathana abubakar ibn abi shayba ala haddathana waki'un wa abu muawiya an al-amash an abi salih an abi hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku taba shiga aljanna ba har sai kun yi imani sai kun ba da gaskiya sai kun samu imani wala tu'minu hatta tahabu ba za ku samu imani ba sai kun so juna kana son dan uwanka musulmi yana son ka kana son mishi kana masa fatan alkhairi kamar yadda kake ma kanka to sa'ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum da nuna muku abinda in kun za ku so juna ku kaunaci juna afshu salama bainakum ku yi ta sallama a tsakanin salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum wa alaikum salam zai ga Allah ya shigar da kaunar juna tsakaninku مناسبة هذا الحديث بالباب كتاب الإيمان ها؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا كم؟ ولا تؤمنوا حتى معنى كتاب الإيمان كل كل الكلمات لها مناسبة بالباب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن العامش وهول السند قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء المسؤولية منظر الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق زاج مسلمي فاسقا شيني wa qitaluhu kufrun ya kassa kuma kafirci sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun ما مناسبة هذا الحديث هذا الحديث بعنوان الباب كتاب الإيمان أليس كذلك؟ ها؟ ها؟
وكتاب الكفر هذا لا تقاتله وبعثه منه
هو يتكلم ما عنوان الباب اولا كتاب الايمان اين لفظ الايمان في هذا الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر اه اه اه سباب المسلم المراد بالمسلم هنا المؤمن لأنهما يجتمعان ويفترقان إذا قلت هذا إذا قلت الإيمان والإسلام له معنى أما إذا قلت الإيمان يدخل الإسلام إذا قلت الإسلام يدخل في الإيمان المناسبة وضحت المناسبة واضحة قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده دول لي الدنيا على إخلاص ينبوتا الله شكر إبا شركة ما بن أبا قومي وعبادته لا شريك له دبوتا الله ملوكي سركي با شركة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض زي مت الله يرضى وأن كالمؤمن دك وأن متن حديث صحيح سليم سي سندين ليس أكي مغانا أكي أم فهمت إن أكت هذا حديث ضعيف أو موضوع أو أو أو sai ka duba mufradatin hadisi kalmomin hadisi ma'anan hadisi sahihi ne ko ba sahihi ba ne saboda malaman hadisi su suna da adalci ba ruwansu da kyan matani sai sun duba sanadi ba su ruwansu da kyan sanadi sai sun duba matani shi sa abubuwa guda biyu suke kalla shi sanadi ya fita lafiya sannan matani ya fita lafiya in sanadi bai fita lafiya ba sai su kawo maka gashi nan dai wanda ya bar duniya yana kaɗai ta Allah yana bauta wa Allah shi kaɗai ba ya shirka yana tsayar da sallah da zakka da hajji da komai da komai in ya mutu Allah ya zai yarda da shi akwai wanda zai samu zai zai ce wannan magana ba ta isa ba to amma sai kaji an ce sanadin akwai magana a ciki ko qala anas wa huwa dinullahi allazi ja'at bihi ar-rusul anas yace addinin Allah kenan da manzannai suka taho da shi wa ballaghuhu an rabbihim suka isar da shi daga ubangijinsu qabla harjil ahadith ay harjil ahadith kathratuha wa ikhtilatiha hadisai suka yawa masaloli suka zo suka yawa daga ce da haka ake tafiya wa ikhtilafil ahwa'i kuma sa aka ma'ana aka sabuwaye gari mutane suna son zuciya suka samu sabani suka sassaba wa junansu saboda son zuciya وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل gaskata wannan magana yana cikin karshen abin da aka saukar cikin alkur'ani ya kulun lahu ya ce allah madaukin sarki yana fada cewa fa in tabu in suka tuba ai khal'ul authani wa ibadatiha in suka in suka kauci suka daina bauta ma gumaka wa aqamu salata suka tsayar da sallah wa atu zakata wa qala fi ayati ukhra fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi ad-din kama suka ce sanadin da'ifi amma duk matanin hadisi sahihi ne kalmomin da ke ciki ba abin da ya saba ba shari'a sai dai abin da ya dace da shi amma ba za ka ce tun da maganar tana da kyau sanadin shi ma ya inganta ba a'a sanadin akwai wanda ake قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah an umarce ni da yaki mutane har sai sun shaida cewa babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah kuma cewa ni Muhammad bin Abdullahi rasulullahi manzon Allah ne wa yuqimus salata su tsaye da sallah wa yutu zakata su ba da zakka hatta yashhadu an la ilaha illallah ba imani kenan ba munasaba wadiha alaysa kadhalik hal tahtaju ila niqash munasabatu alhadith bi unwan albab tahtaju ila niqash la tahtaju ila niqash قال حدثنا احمد قال حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد حميد بن بهرام عن شار بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة هذان الحديثان متواتران قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال أنبأنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا بزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي سنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجاء المرجئة كنا حديث نمو كارتا وأهل القدر ده قدرية كنا وانا حديث ضعيف قال حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم ابن خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب ابن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس قال الإيمان يزيد وينقص wannan magana daga ibn Abbas aka ce sanadin da'ifi ne jiddan amma ma'anar magana daidai ce قال حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم قال حدثنا إسماعيل عن جرير بن عثمان عن الحارث أظنه المجاهد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزداد وينقص إيماننا كاروا ينا ربوا صابان da aka samu shine imani yana karuwa yana raguwa a hana suka ce imani baya karuwa baya raguwa yadda yake haka yake mana imanin ga da sai na bakar duk ɗaya ne su shi a ce in an kalli asalin imanin imanin ma'arifatun bil kalbi kowa ya imani da haka duk daidai ne amma ayyukan mutane suna sa imani ya karu ayyukan sabo suna sa imani ya rabu shi yasa to babu jayayya kenan ko babu fil qadari babin da yazo na qadara eh eh wa atahum taqwahum to za a yi magana game da kaddara ke ko abinda Allah ya kaddara kafin ya kasance lokacin shi zo zai kasance ba makawa قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وابو معاويه وحول السند قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا ابو معاويه ومحمد بن عبيد عن الاعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إنه تواش يند الأمر يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما أنا حدا halittar ɗayan a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in ثم يكون علقة مثل ذلك سيزم غدن مي مثل ذلك ko gudan jini ثم يكون مضغة مثل ذلك سأل يزم tsokan nama ko kwana 40 40 da 40 nawa kenan 80 ثم يبعث يبعث الله إليه الملك فيمر بأربع كلمات فيقول اكتب to wannan riwaya guda biyu kawo wata riwaya guda uku ne sai ya kai 40 40 40 su uku 120 kenan to shine za a kai marhalan abusa masarai kenan ko fai umar bi arba'i kalimati sai a umurce shi da umurce shi da kalmomi guda hudu fa yaqulu uktub amalahu ce mala'ika ka rubuta aikin sa wa ajalahu da ajalinsa shikenan ya'lam ma fil arham in hoto ya nuna skani ya nuna ɗa ne ko ɗa shekara nawa zai a duniya akwai wanda hoto zai iya nuna wa? eh wa rizqahu da arzikinsa tun daga digon ruwa da zai sha hayyabar duniya wa shaqiyyun am sa'idun shaqiyyi ne ko sa'idi eh shaqiyun am sa'idun wace wahala ke ciki ba wanda ya san wa'annan baki ɗaya wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarki da raina ke hannunsa inna ahadakum tabbas ɗayan la ya'malu bi amali ahli aljannati zai aikin 'yan aljanna hatta ma ya kuru bainahu wa bainaha illa zira'u sai dab da ya mutu tsakanin shi da mutuwa zira'i fa yasbiqu alaihi alkitabu can abinda kaddara ta rubuta cewa dan wuta din nan ne sai yazo sai ya ridda fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha wannan baya nuna cewa yayi aikin yan wuta zai shiga wuta baya nuna cewa tabbas kafin cewa ne ba zai yi abin da zai saba wa Allah ya mutu a kai in yaji lafira a sa shi wuta saboda wannan karshe kuma fa ya shiga aljanna insha Allah wa inna ahadakum lallai ɗayan la ya'malu bi amali ahli an zai ta aikin ya wuta sabo ya shiga nan ya fita nan ya fita nan shiga nan ya fita nan amma a cikin cikin mahaifinsa an rubuta cewa shi dan aljanna ne dab da ya mutu sai ga ya zo ya tuba ya daina zuwa shan giya ya daina zuwa fasikanci ya daina ruwa sai ya bada kuɗi sai ya ciyar zai gyara ya gina masallaci ya shikenan sai ya mutu akan haka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها wannan ba kaddara ba ce khalid ibn al-walid me bai ba ma addinin musulunci karshe zo ya me ya musulunta wannan ba da zara'in ba ana nufin na na abu ana nufin kusanci me kuma ba na lokaci ke ana nufin haka to ya yake ina ma na zira'i hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira'u tsakanin shi da shiga aljanna me ke tsakani an taba shiga aljanna da rai sai ayi me sai an mutu wasu ma da ana nuna cewa kamar sai mutum ya dab da mutuwa ne irin kamar gashi da wani aiki Mhm.
sai sai ya mutu akan haka a ana da kuma da rayuwa ta kusa kariya ya zo akan gargara eto ko gargara ne yace ashhadu an la ilaha illallah zai masa amfani ko ba zai masa amfani ma'ana dab da ya bar duniya dab da ya mutu ko minti daya ko sakan daya in ya rayu shekara 99 sai sauran shekara daya sai ya mutu eh ba ya dab da mutuwa ba kenan ya zo dab da mutuwa ya rayu shekara 99 sauran shekara ɗaya ya mutu ya cika ɗari sai littafin ya zo sai ya ga cewa duk ayyukan da ya shekara 99 ɗin nan ɓarna bari ya gyara shekara ɗaya ko wata ɗaya ko sati ɗaya ko kwana ɗaya shi ke Allahu Ar-Rahman Ar-Rahman eh eh wani irin saka wani irin saka manzala ce man kala la ilaha illallah na fa'atuhu wanda bai farkar za ta yi mishi amfani a zamaninsa dab da ya mutu ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul shi a ce am- amantu billazi amanat bihi banu isra'ila ai har yanzu eh har yanzu akwai girman kai a ciki ai matsala matsala ai fili fili ta karuwa tana karuwanci ba kare ta shayar ba ta yi sallah tarawih ne ta yi tahajjudi ne me ta yi kare ta shayar da ruwa Allah ce jikira gafarta miki to da ran lokacin ta bada ta mutu shikenan sai aljanna me me ya kashe rai 99 ba sai je sa malamin da bai san sunna ba yace ce kai ma ka cika 100 ba sannan je sa yace a ba wanda zai shiga tsakaninka da ubangijinka je ka waje kaza shekara biyu yana tafiya wajen ya kai lokaci ya kama za shi kafin ya kai wajen ma ya fadi mutu aka yi mai allah ya shi ne cewa ce masa ya yi waye zai shiga tsakaninka da ubangijinka duk wani makaluki dan adam da ubangiji suka sa musu ne ba abin da ya ma zafi tsakanin mutum da ubangijinsa shi yasa aqidan ahli sunna ko liman kowane yusanu ana kyautata masa zato ba yanke sai waɗanda manzo Allah ya ce mu da wani da wani da wani da wani ba wai asharatu mubashirin kare ba ban cikin hadisan manzo Allah akwai abubuwa da ke nuna cewa wani ma dan aljanna ne wani ma dan su ne za a yi musu yanke dan aljanna ne amma kuma duk barnan mutum ana munana mashi zato ne ba a san da me zai cika ba ƙarshen rayuwarsa zai canza ko zai cika akan haka to sai dai ga hadisin da manzo Allah zai ma mutane bayani saboda hankali ya kwanta ko insha Allah قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر hashitu an yusida alayya dini wa amri yace zancin kaddara din nan wani abu ya shi so wasu wasu ya shiga mishi cikin ransa yana ganin kare bata masa addininsa to wannan duk wahalhalun da nake yi ni ne zan je harami ni ne zan je umra ni to in can an wuta min dan wuta ne duk wannan wahalar da nayi din me yi a wannan na zauna da kudi na ina cin tsire ina cin balan gobe da je da aiki da sai da ita ba da zakara ne wanda menene shaidan wasu wasu ke mai zo mishi ba ga wani ba khashitu an yusida alayya dini wa amri fa ataitu bayy ibn ka'ab sai ya tashi tiryan tiryan sai zo wajen ubay ibn ka'ab fa qultu ya abal munzir alkunya sakina innahu qad waqa'a fi nafsi shay'un min hadha alqadar yace ai na ji waswasi ko kwanto a cikin mas'alar qadara din nan fa khashitu ala dini wa amri sai na ji tsoro na ji makaina tsoro kar addini na ya tabo fahaddithni min zalika bi shay'in ina son kai min hadisi gan dangane da kaddara na ji ko zan ji dan sanyi la'alla Allah an yanfa'ani bihi fa qala sai ce law anna Allah ka sani ka kasa kunninka ka ji da Allah madaukakin sarki azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la azabahum wa huwa ghairu zalimin lahum ce duk halittin sama da kasa Allah ya musu azaba bai zalunce su ba ina ma na zalunci ta'addi fi haqqil ghayr wannan kuma haƙi Allah shi halice su ba wanda zai ce mishi dan me kai haka walau rahimahum lakanat rahmatu khayran lahum min a'malihim da Allah zai jin kan duk halittar da ke sama da kasa har iblis da ya jin kansu da jin kan ya fi musu alkhairi da ayyukan da suka yi aiki ka guda nawa ne mai kai zalla guda biyar da safe da asuba da azhar maga kai shekara 100 kana yi kaje kai haji kaje kai umra to kai lissafin sabon da kake yi mana kai lissafin abinda Allah ya maka na karamci da baiwa na lafiya da ci da gani da meye da meye da meye jin dadin rayuwa kai lissafi ka gani ka ci abinci ka sha ruwa ka sheki iska aikin guda nawa ne me Allah zai dai da aikin akwai mala'iku da Allah ya halice su ban da Allah ba abin da suka sani ba ruwansu ba ruwansu irin yola kake ba ruwansu kano kake ba ruwansu najeriya kake a'a ba su da alaka da dan adam da adam yusabbihuna Allah faqat kirama katibin da za su su wahala ka wahala da su su rubuta ka tuba su share ka wahala da su su rubuta ba shi yasa da aka ce ni jailun fil ard khalifatan ataj'alu fiha man yusibu za a koma gidan jiya ana inni a'lam ma la ta'lamuna ba ka bane ba to wayannan mala'iku sune banda Allah ba abin da suka sani asali ba abin da suka sani ibadar ka dauce sama akwai inda kullun da aka halitta duniya kullun mala'ika dubu 70 za su yi tawafi su tafi sai ranar lahira ba za su dawo ba gobe wa'ansu za su to mala'iku nawa kenan sallan ka kana Allahu akbar ga ga kasuwa ga ka cikin menene ga ka cikin siminti da bulo ga ka kana da ita sallan ka guda nawa ce me za ka yi ma Allah banda jin ka Allah walau kana laka mislu jabal uhud zahaban da kana da dukiya zinariya watan kwacin dutse uhud aw mislu jabal uhud tunfiquhu fi sabilillah ma qubila minka hatta tu'mina bil qadari da za ka dauki duniyar duniyar nan dukkan ciyar Allah ba zai karba maka ba sai kayi imani da kaddara sa'annan aikin ke samu shiga fata'alama annama asabaka lam yakul liyaqti'aka ka san a cewa abin da ya same ka da ran da ya same ka da inda ya same ka din nan haka yake rubuce baka isa ka canza ba wa annama akhta'aka lam yakul liyusibaka abin da ya kure maka kuskure maka kuma ba abu ne da zai same ka ba ko baka gani ba ko baka gani وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار إن ما كان wannan imani ka mutu wuta zaka shiga ka ji abinda na fada ba yace wala alayka an tati akhi abdullah ibn mas'ud fa tasalu zaka yi zuwa ka tambayi abdullah ibn mas'ud ka ji wannan magana da na fada maka me ke faruwa fa ataitu abdullah fa sa'altu fa zakara mithla ma qala ubay sai yazo wajen abdullah sai tambaye shi sai ya faɗa masa kaman abinda ubay ya faɗa wa qala li wala alayka an ta'ti huzaifa ba za ka iya zuwa ka tambayi huzaifa ba laifi je ka tambaye shi ka ji shi ma me zai faɗa ba فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال أنسى متن صحابي أكوكينا وقال ائت زيد بن ثابت فاسأله حذيفة يجي كوجا زيد بن ثابت كتنبيش فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سينا زوجا زيد بن ثابت جئت كاغا أبدا أبي بن كعب da Abdullahi dan Mas'ud da Huzaifa suka ce to ina so in ji bayani a wajenka qala sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa law anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum abinda aka fada ke da Allah zai zai ma duk halittar sama da halittar kasa bai musu azaba bai zalunce su ba saboda Allah baya zalunci ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أهد ذهبا أو مثل جبل أهد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله duk abin da za ka ciyar na duniya dan baki daya in baka yi imani da kaddara ba Allah ba zai karbe shi ba فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار أعاذنا الله من النار إن كمت أكون ونن ذاك شكوتا أعاذنا الله من النار ومن أهل النار أي أنت قدرك نقول مناسبة واضحة أو غير واضحة باب في القدر المناسبة واضحة مطابقة الحديث بترجمة الباب بالترجمة واضحة لا تحتاج إلى نقاش قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود سيدنا علي يتي منا زونه وجن منزو الله صلى الله عليه وسلم منزو الله na rike da kara ko kwage ko sanda ko kande falakata fil ardi thumma rafa'a ra'sahu yace caka da kasa haka sannan sai daga kansa mai albarka fa qala sai manzo Allah ce ma minkum min ahad babu daya a cikin ku illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar duk wani mutum mahaluki dan adam ko aljini yana da kujera mazauninsa a aljanna mazauninsa a wuta kila ya rasulullah ko aljanna ko wuta ko ya muka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afala da takil to me yasa zamu yi ta wahala mu je mu zauna mana akan abin da aka kaddara din nan lokaci ya kai shiga aljanna ai lafiya lafiya kenan ko wanda za shi wuta kuma ai ba sai ya nemi shakora ba قال لا sai manzo Allah ce a'a ba haka al'amarin yake ba i'malu ku yi aiki wala tattakilu kada ku dogara kan abinda aka rubuta a cikin ilimin Allah me yasa sai ce fa kullun muyassar lima khuliqa lahu ai kowa an sawwake masa abinda aka rubuta masa ne ka tashi ka tarar da kakanka musulmi ne iyaye ka musulmai ne kai ma musulmi ne duk aikin musulunci kuke yi to abinda aka rubuta muku kenan shi kuke abinda aka rubuta mu kullun muyassarun lima khulika lahu tun daga ga an hore muku kuna sallah ana muku dariya kuna azumi kuna zakka kuna hajji kuna komai ga abubuwa na jin daɗi duk kun kauda kai to abinda alaman cewa abinda aka rubuta ke shi sa kake yin sallah din in ba haka ba me yasa zaka rabu da kudin ka ce ga zakka ga sadaka ga kyauta kai imani cewa Allah zai karba zai saka maka to abinda aka rubuta maka kenan thumma qara sa'annan sai manzo Allah ya karanta aya dan ya tabbatar da hujjan haka fa amma man a'ta amma ga wanda ya bayar wattaka ya ji tsoron Allah ai waje ala bainahu wa baina ghadabillahi wiqaya wa saddaqa bil husna ya gaskata da aljanna fasanu yassiruhu lil yusra za mu sawwaka masa sauki wa amma man bakhila wastaghna wanda ya ruwa wa kazzaba bil husna ya karyata aljanna fasanu yassiruhu lil usra za mu sauke mai tsanani yasa halin da ka samu kanka kana yi din nan Kano duk ba Najeriya duk ba kasa ɗaya bace ba Kano ba gari ɗaya bane ba zai ga wani bangaren ban da musulunci ba abin da suke yi shi ka sabon gari kuma ka ga wata al'umma ita kuma me take ciki abin da aka rubuta musu kenan abin da aka rubuta maka kenan an fahimta tunda an rubuta haka shi kenan abinda zai kasance kenan shi sa har abada za ka kana ciki za ga ana musulunci shi ga an zo an mutu a ciki yana kafirci ya mutu a ciki ɗaya-ɗaya ne sai ne ake samu yana na yana na sai ce kai addinin na shi ne daidai sai zo ya musulunta an rubuta cewa musulunci ne an fahimta lokaci ya ci har yanzu kun karfe shida na nan ba a canza ba eh bi suke a lunguna اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم